فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله جيا وانا أتكلم سورة بقاء سورة آل عمران إن أبيني مدوكين سركي ya ba mu kissa kuma da labarin haihuwan sai da maryam ya tumar annabi isa da yanda su shugabannin baitul maqdis a cikinsu hatta annabi zakariya suka nemi su reneta da yanda suka yi ƙuri'a akan waye ya fi cancanta ya reneta kuma da yadda ta zauna a cikin baitul maqdis a masallaci din da yadda ubangiji yake kawo mata abinci na damuna a lokacin bazara da na bazara a lokacin damuna a lokacin nan ne shi annabi zakariya dama kuma shekarunsa sun kai ɗari da ashirin matarsa kuma shekararta 98 kuma bakara ce ma'ana ba ta taɓa haihuwa ba amma da ya ga ubangiji yana kawowa sai da maryam abincin damuna a lokacin rani na rani a lokacin damuna sai daɗa samun ƙarfin gwiwa na roƙon allah ya ba shi zuriya ya san allah da zai iya kawo ubangijin da zai iya kawo abincin rani a damuna ya kawo na damuna a rani zai iya ba wa tsoho kamar sada ko kuma ya ba shi haihuwa shi ne ubangiji yake ba mu wannan kisa ya ce hunalika a yayin nan ne a wannan lokaci ne da a zakariya annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa ai annabi zakariya dan kuzin dan muslim dan sado daga cikin ƴaƴan annabi suleiman dan annabi dawo me ya roƙa da arabahu ya roƙi ubangijinsa da daddare a lokacin da yake sallah a cikin masallaci kala yake rabbi ubangiji na habli min ladunka ka bani daga wajenka zuriyatan zuriya tayyibatan ta gari ba zuriya kawai ba idan mutum zai roƙi ɗaya ko zuriya kare ce kawai Allah ka bani ɗaya ka bani ɗaya ce ka roƙi Allah cewa ya baka ɗaya na gari salihai wayanda suke mutanen kirki kullum shine abin da ake so mutum ya roƙa a yayin da yake addu'a neman zuriya daga wajen ubangiji dan kace kawai Allah ya baka ƴaƴa zai baka kowanne ne kuma za ka rasa gwamnati da ma ba ka same su ba shi yasa za tun da farko a addu'anka ka roƙi cewa Allah ya baka ƴaƴa na gari wa'anda za su zama masu albarka wanda za su bauta a Allah yace zuriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a kai ubangiji mai ji ne ga duk addu'a mu da muke yi kuma mai amsawa ne yayin da annabi zakariya ya tashi tsakiyar dare yana nafila a cikin masallaci a mihrab to a lokacin ne ya roƙi Allah ya ga ubangiji yana so ya bashi zuriya fanadatul mala'ika a nan mala'ika ana yi sai mala'ika jibrilu ya kira shi cewa ya zakariya a lokacin shi kuma annabi zakariya yana tsaye wa huwa qalimun yusalli yana tsaye yana yin nafila ta dare fil mihrab a cikin masallaci bi anna Allah cewa Allah ya karbi addu'anka kuma Allah yubashiruka yana maka bishara da samun da wanda sunansa Yahya sunansa Yahya wato kaga ubangiji shi ya masa suna ma tun kafin a haife shi ce sunan yaron Yahya ne wanda zaka haifa musaddiqan shi kuma annabi ya nan zai zama mai gaskatawa ne bi kalimati da annabi isa min Allah dan sun hada zamani da annabi isa kuma ƴaƴan hala hala ma'ana da gyatu masa da gyatu masa kaman ƴan uwa ne to shine kuma a lokacin da bani Isra'il duk suka kare da annabi isa farkon wanda ya gaskata shi shine annabi Yahaya shine ya gaskata annabi isa cikin abin da yake kira zuwa gare shi min Allah daga Allah ai ruhun na shi ne ruhin Ubangiji annabi Isa alaihi salam wa sayyidan shumagabani bil ilmi shi annabi haya shumagabani a cikin ilimi wal ibadati da ibada wal wara'i da kame kai wal hikmi da hakuri lam ya'mal sayyi'atan qat bai taba aikata sako wanda dai dan annabi masumi shi annabi isa annabi haya da za a baka dinnan shugaba ne mai ilimi ne mai ibada ne mai wara'u ne mai haƙuri kuma ba zai taɓa yin sabon ubangiji ba ji mala'ika jibril yake gaya wa annabi yahaya yana masa bishara da haihuwar annabi yake wa annabi zakariya bishara da zuwa annabi yahaya wa hasuran mubaligan mai isa matuƙa ne mai isa matuƙa ne wajen hannuwa ga kusantan mataye shi bai taɓa yin aure ba har annabi ya haya aka kashe shi da babansa duka shi annabi haya bai taɓa yin aure ba damun zancen ya kusanci mace ta haram ga wannan babu shi kuma bai taɓa yin aure ba hasuran ubangiji yana nufin annabi ya haya bai taɓa kusantar mata ba ba wai dan yana da illa ba lafiyar shi kalau amma Allah ya cike son mata a zuciyarsa ba shi da sha'awar mata sam a zuciyarsa har aka kashe su dan shi da annabi Yahaya a da annabi Zakariya duk kashe su aka yi akwai wani sarkin rum da aka yi to yace zai aure wata mace wadda sai ta ce masa ba ta son sadaki yadda ita kan annabi ya take so shine sadaki yadda shine zai kama su dalilin da yasa shi sarkin rum din ya je ya kashe annabi ya haya kenan ya yanko kan ya kawo mata yanda sarakunan zamanin da suke da kiyayya da gaba da da annabawa shi kuma annabi zakariya shi ma suka bi shi za su kashe shi ya je ya ce wa wata itaciya ta bude ta bude ya shiga ciki duk da haka shaidan ya zo ya nuna inda yake suka je suka sa zarto suka yanka itaciyar guda biyu suka kashe shi so duk da wannan annabawan Allah annabi ya haya ubangiji ce wa nabiyan annabi ne min salihin da daga managarta wanda za mu haiko yayin haikuwarsa sai annabi zakariya yake cewa ubangiji qala rabbi yace ya ubangiji anna yakuna li gulam yaya da zai kasance gare ni wa qad balagal kibr gashi kuma shekaru sun nusa gare ni ma'ana dan mutum shekarar sa ɗari da ashirin saboda haka yana ganin mutum mai shekara ɗari da ashirin ya zai haihu kamar yadda muka faɗa da farko matarsa kuma shekaranta 68 ya za a ce mata ai ta dina al'ada matan da ba ta al'ada kuma daman can ba kara ce ba ta taɓa yin ƙoƙari ba ma ya za a yi ce za ta haihu to shi ne ubangiji yake gaya masa a nan yake cewa wa imra'ati akhirat ai mata ta kuma makara ce la ta ba ta haihuwa قال كذلك الله يفعل ما يشاء ai haka ubangiji yake aikata abin da ya so ba wai abin aikin Allah ba a auna shi da hankali ko da shekara in Allah ya ga dama sai ya ruwa a cikin lokacin bazara yanzu ba damuna bane ya ake yin ruwa haka Allah yake yana yin abin da yake so aka ce a yanzu ba zamanin zogale bane ya nake ganin zogale ko kuma yanzu ba zamanin tafasa ba ne yaya nake ganin tafasa to duk Allah zai iya yin kowane abu lokacin da yake so a zamanin da yake so Allah shi ne zamani to da malaika Jibril ya bashi amsa haka sun san annabawa da imanin su ba irin na sauran mutane ba ne saboda haka ya sallama ya miƙa wuya amma sai ya roƙi ubangiji da ya sanya masa alama cewa matarsa yanzu ta samu juna ya zai iya gane cewa matarsa tana da juna tana da ciki kala ya ce rabbi ta fi aya ka sanya aya gare ni ala hamdi imra'ati a bisa cewa gane cewa matana ta samu juna domin kasance ka da godiya me yasa yake so ya sani idan matarsa ta samu juna don ya ci gaba da godiyan Allah har lokacin da Allah zai sauke ta lafiya qala in rabbi jalli aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa cewa kar ka yi wa mutane magana salasata ayyami in ka bude baki za ka yi hira da mutane ka kasa amma in ka bude bakinka za ka ambaci Allah ko za ka yi karatu sai bakinka ya sake ka yi karatu wannan shine alama kwana uku wannan shine alama ma'ana cewa iyalinka tana da maulan shi ibrahim yana cewa wannan shine asalin halwa da mazaje suke yi su koma kwanaki uku zuwa goma sha ɗaya zuwa ashirin da ɗaya zuwa arba'in da ɗaya suna ibada don su roƙi Allah akan bukata ko kuma kan godiya ga Allah ko kuma neman kusanci da Allah yace daga wannan aka samu asalinsa illa wannan in dai magana ne kake so ko a baka ruwa ka sha ko a baka wani abu ka ci ba za ka iya faɗa da bakin ka ba sai dai ka yi ishara ko ka ce a kawo maka ruwa ka nuna ko ka ce a kawo maka wani abu amma in karatu ne ba harshenka zai sake za ka yi karatu wannan yake shi ne alamar da ubangiji ya sanya maka wasu kurban baka kasira ka ce ka ambaci ubangijin ka da yawa a wannan kwanaki musabbihi bil ashi kana da yi tasbihi gare shi a lokacin da rana ta wuce da daddare wani ta lokacin fitowar rana wani sallolin nan guda biyu ka yawaita ambaton Allah a ciki ka yawaita tasbih annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya zauna bayan sallar la'asar yana tasbihi yana tasbihi yana tahmidi har rana ta fadi shine mafi soyuwa gare shi daga duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya ko kuma a wani ruwayar da wani hadisi kuma yana cewa ya zauna daga lokacin da aka yi bayan sallar asuba yana tasbihi yana tahmidi har rana ta fito shine mafi soyuwa gare shi daga duk duniya da abin da yake cikinta lokaci guda biyu ne na gafala ba a son bacci a wayannan lokacin ba a son bacci bayan sallar la'asar ana so mutum ya shagalta da ibada tasbihi da zikiri ko da wurdi da menene da sauransu amma kar yi bacci a wannan lokaci haka kuma in mutum ya yi sallah asuba in yana so ya kwanta ya bari sai rana ta fito sannan ya kwanta amma kar daga sallar asuba ka kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma malamai da yawa sun magana kai sun ce yana jawo talauci to wanda yake gudu wa talauci kar ya daga sallar asuba ya kwanta ya zauna ya yi ta tasbihin sa ko ya yi ta salatin annabi ko ya yi ta zikiri ko ya yi ta istighfari ko ya yi karatun qur'ani har rana in ta fito yana so sai kwanta ko da awa ɗaya ne ko amma wakilin yusuf ana son tabbihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa tabbihi a wannan lokacin ya fi masa duniya da abin da yake cikin ta gaba ubangiji ya ce واذكر نعم
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك أرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
annabi a ubangiji madaukakin sarki bayan ya gama ba mu labarin annabi zakariya da kisan annabi yahya da haihuwarsa yana nuna mana aya don shi kansa haihuwan annabi yahya mu'jiza ce da shi annabi zakariya da kuma mujiza ce da shi annabi ya kuma har al'adati ma'ana ke ta al'ada bisa al'ada ba saba ganin tsoho mai shekara ɗari da ashirin ya haihu ba ko kuma tsohuwa mai shekara tamanin da takwas ta haihu ba shi kansa abun mamaki ne abin da ya saba al'ada shi ne sai ubangiji ya kawo mana da wanda ya fi wannan mamaki don wannan shi annabi haya yana da baba yana da mama da haduwansu ne aka same shi to amma ga abin da yake nasu mamaki shine haifuwan annabi Isa wannan mutum ubangiji yana yi ne a lokacin ya nuna wa bani Isra'il su gane cewa Allah yana da iko kuma ga yadda ya yi su ga asalinsu kuma ga yadda yake kuma ga yadda yake so a yi masa to amma kullum Allah ya fito ya fito musu ta nan sai shaitan ya zo ya batar da su su kasa gani to shine ubangiji yake ba mu kissa a nan yace wasu ka ambata ko kuma ka tuna isalatul malaika yayin da jibril alaihi salam yace ya maryam ya ce maryam yayi magana da ita baki da baki ya bayyana gare ta ya zo mata kamar yadda yake cikin surat maryam a suran dan adam dan mala'ika Allah yana so ka gani dole sai ya sa mata sifa na wani daga cikin halitta kafin ka gani in ba haka ba za ka gani ba dan haske ba za ka iya ganin shi da wannan ido ba to shi yasa sai zo mata a suran dan adam dan ita tana mihrab din nan ba wanda yake shiga wajen ta ba wanda yake zuwa wajen ta to yayin da take ciki tana zaune kawai sai ta ga shi mala'ika jibril a gabanta a siffan dan adam to a wannan bayyanan bayyanan mala'ika jibril ga ita maryam dan akwai maganganu da dama cewa ai wanda ba annabi ba baya ganin mala'ika ko kuma ba zai ga mala'ika jibril ba to saboda haka kaga ita maryam ba annabi bace dan ba a taɓa yin annabi mace ba kuma ba za a yi annabi mace ba amma ga shi ta ga mala'ika jibril kuma ta yi magana da shi kuma ya ce mata Allah ne ya aiko shi wajenta amma duk da haka ba annabi bace ashe wannan yana nuna ba duk wanda ya ga mala'ika jibril bane yake zama annabi ba kuma duk maganar da mala'ika jibril ya isar wa wani shikenan sai a ce wannan mutumin ya zama manzo bane dan mutum ya ce na ga mala'ika ko kuma mala'ika ya gaya mini magana ba yana nufin shi ya zama annabi bane ko kuma abin da aka gaya masa ya zama wahayi kamar qur'ani kamar risala bane wannan a wahayi sun san kashi-kashi ne domin ana ta magana a kan shekarun baya ko da yake yanzu magana kusan talafa amma ilimi koyaushe ana magana saboda koyaushe idan magana ta tashi da zama kuna da hujja a ƙur'ani kuna da hujja a sunna wanda da shi ne mutane shehinai da malamai suka dogara akan duk abubuwan da suke shehinanmu sufaye malamanmu sufaye na na tsarikun sufaye wanda ake cewa tijjaniya kadiriya da shiradiya da sauransu duk abin da suke yi ko kuma duk abin da suka yi to suna da hujjansa a ayan qur'ani kuma suna da hujjansa a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kawo abu da kansu haka su faɗa ba sa faɗar ra'ayinsu ba sa faɗar son zuciyarsu amma suna faɗa ne duka abubuwan da yake fassara ne na ƙur'ani ko kuma fassara ne na hadisi ko kuma fassara ne na na af'al shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to maryam malaika jibril yake mata ya mara inna allaha istafaki Allah ya zaɓe ki a cikin matan zamanin ki gabaki ɗaya Allah ya zaɓe ki kuma ya zaɓe ki wa tsakkare ki ya tsarkake ki daga shafan mutane dan da ka taɓa yin aure ko da annabi isan an ce Allah ya yi shi ba ku bani mutane ba su a za su ce ai ya ta taɓa yin aure matar wani ne da shi ya sake ta ko kuma ya mutu ya barta saboda haka kaga za a ce ai wani dan wani kuma inda ita ba matar auren ba ce amma mai yawo ce maza suna wasa da ita shi ma da za a shiga shakka ita ba ta taɓa yin aure ba Allah ya kiyaye ta daga aure ita ba ma wanda ya taɓa nemanta da aure ko kuma nemanta da lalata duk wannan Allah ya kare ta daga shi shine tsarki ya tsarkake ki daga dukkan wani shafanin dan adam ba wani dan adam da ya taɓa zuwa gare ki akwai wanda kisan da suke faɗa su nasara wannan kuskure da suke cewa yusufun najjar shine John D. Carpenter da suke cewa Yusufin Najjar nan suna cewa shi ne ya aure ta a Yusufin Najjar bai taɓa auren Maryam John D. Carpenter bai taɓa auren Maryam ba amma ɗan wanda har ma lokacin da take da da juna ɗin lokacin da ta yi juna shi ya gani ya gani yana so ya tambaye ta yana jin kunya wata ran sai ya haɗu da ita sai ce wa maryam alaihi salam ni akwai wani tambaya da nake so miki amma ina jin kunya ta amma dole in tambaye ki ta ce menene ta ce shin a tsiro ya taɓa fitowa ba ba iri sai ta ce kwarai kuwa itace ya taɓa fitowa ba a yi ba a dasa shi ba sai ta ce masa kwarai kuwa an taɓa haihuwar yaro babu ba ya ce masa kwarai kuwa to sai ya san sai ta ce masa tsoron nan da kake gani ai daga ainihin shuka ne wanda Allah ya fitar da farko kafin tsoro din kaga shi tsoro na farko din ba ne ya fito ba wani wanda ya shuka irin masara na farko wanda Allah ya fara fitarwa waye ya shuka waye ya shuka ta kaga ba wanda shinkafa ta farko waye ya shuka irin naka aka samu irin babu haka gero haka maiwa haka itace wannan da kuke gani darbejiya ne a wani irin itace ne na farkon waye ya dasa shi ai Allah ne ya fito da shi haka sannan aka yanke shi daga shi aka yin dashi to shine da sannan ta ce masa annabi Adam ai Allah ya halicce shi ba uba ba uba sai ce gaskiya ne sai ya san dan nan da yake cikin ta Allah ne ya ba ya ba shi ba tare da wani kusanci na namiji ba. Malaika Jibril ya ce mata ya bari inna Allah yubashshiriki Allah yana miki bushara bi kalimatin minhu daga da da daga wajensa ismuhu sunansa al-masihu ma'anansa ma'anan masihu ai al-mubarak abin yi wa albarka shi ne ma'anan masihu abin yi wa albarka isa ibn maryam isa dan maryam ana dangana shi zuwa yakimarsa saboda bai da uba shi yasa dan duk wani da ana cewa wani dan wani to amma shi annabi isa ana cewa dan maryam saboda shi bai da uba to ita kamar yadda yake cikin kissa a surar Maryam din ta ce masa ta kada ta ce wa malaika ta anne ya kuna li walad ya ya ta zai kasance gare ni gashi kuma bashar bai taɓa kusanta na ba kamar yadda yake a anan anan wannan sura ba ba wani namiji da ya taɓa kusanta na ba wani ni kuma ba matar banza bace ba mai yawon banza bace ban taɓa yin aure ba ta yaya zan samu ɗa yaya ɗa zai kasance gare to ubangiji dai ya gaya mana cewa wannan al'amari ne da gare shi kuma haka yake so ya halicci ɗa daga gare ta ba tare da uba ba ubangiji ya ce mata kamar yadda mala'ikar da ya ce mata واصطفيت على نساء العالمين يا ذاتي أكم ما تنزامني جبكم كيس يا مريم يا كي مريم أقنتي لربك كبي أمرني أبيني واسجدي وارجعي مع ربك يرنك ينسلى كالما ينسلى wannan ita ma'ana yawaita yin sallah yawaita yin sujada ga ubangiji yawaita koma ga ubangiji amma wannan abu da ubangiji yake so ya kasance daga gare shi nan to zai kasance bayan da za a yi ya ya kauce zalika mutanen kan ji ubangiji al-mazkuru abu ambaro daga kisan zakariya da maryam min amba'il ghaib yana daga labarin da yake ya faru an yi shi ba ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don wahayi ba da ba sai nuhi ilai muke yin wahayi ta zuwa gare ka wa ma kunta da dai ba ka kasance kana tare da su wani zirkuna aslama yayin da suke jefawan alƙawarman su nan a cikin kogi kamar yadda muka faɗa jiya suna masu ƙuri'a kan waye zai nemi mari wa ma kunta da dai in yahtasimun sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kasance a wajen bayayin da suke musu suke jayayya akan waye zai zai mali tare da mala'ika tuna yayin da mala'ika ta faɗa shi ne mala'ika jibril ya gaya wa na
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائلا بإذن الله فأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
in tsarin mala'ika ka an tuna yayin da mala'ika jibril ya sake cewa maryam ya maryam inna allaha yubashshiruki allah yana miki bishara bi kalimatin minhu da da daga gare shi ismuhu almasihu sunansa masihu mai yawan albarka ma'anar masih isa ibn maryam isa dan maryam wajihan ay mabu ma'abucin ɗaukaka ne fi duniya a duniya da nubuwanci da annabta Allah zai ba shi annabta a nan duniya wa tsarin da jeriya wal akhirati Allah kuma zai ba shi a lahira da shafa'ati da ceto wa darajatul ula da ɗaukaka masu yawa Allah zai ba shi a can lahira wa min al-muqarrabin yana daga kuma makusanta ubangiji saboda ɗaukaka shi da ubangiji ya yi zuwa a zama tare da malam aka ce annabi isa kun san bayan wannan muhawara da ya gudana tsakaninsa da al malaika jibril wannan muhawara da ya gudana tsakaninsa da maryam sai ta miƙa wuya ga abin da ubangiji ya umarta mala'ika jibril sai ya kuri kurawa ya yi a aljihun gefenta aljihun gefenta sai ta samu suna da annabi isa to aka ce saboda annabi isa kuri ne na mala'ika jibril sai zama da ruhaniyarsa sifofinsa na ma- na mala'iku sun fi yawa ko ina yana tafiya yana yin abubuwa kamar na mala'iku yana tashi yana irin abubuwa ana abubuwan mamaki saboda kasancewarsa ba shi da uba na ɗan adam a nan shi yasa aka ce idan mutum yana da uba za ka ga halayensa yana mai da zuwa halin babansa to shi saboda turi ne na mala'ika jibril halayensa da ɗabi'un sai zama kamar ɗabi'a ne na mala'ika yana tafiya yana tashi yana abubuwa to saboda kasancewar mamansa dan adam ne shi yasa zaka ga yana ci yana bawali da sauransu to shi yasa a ƙarshe ma Allah ya daga shi sama sai yake yana rayuwa tare da mala'iku ba tare da ya mutu ba saboda daman shi rabin sadin rauhani ne dama daman rabin sadin kamar mala'ika ne rauhaniya ne to saboda haka da ya tafi sama da ya zama kamar mala'iku zai iya rayuwa a cikin su zai iya zama tare da su amma cewa an kashe annabi isa ba gaskiya ba ne kuma ya mutu ya dawo ba gaskiya ba ne Allah ya ce ya ba kashe annabi Isa ba ya daga shi da ransa ne ya mai da shi sama Ubangiji ya ce wa yukallimar da ta shi annabi Isa zai wa mutane zance fil mahadi yana cikin zanin gunya ma'ana yana dan jinjiri annabi Isa zai zance da mutane yana cikin yara kamar guda uku waɗanda annabawa wanda suka yi magana suna kanana a cikinsu shi annabi isa da kuma ana cewa wannan yaro da ya kwaci annabi yusuf daga tuhuman zina akwai kuma juraizun rani yaron da ya kwace shi shi ma jinjiri ne da ya magana yana yaro sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an ce ya yi magana yana yaro don lokacin da ya aka haife shi sai ya faso yana mai yana cewa أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله haka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗo yana haka yana cikin yara wa'anda suka yi magana suna jirajirai a rana to an yana da cikin mu'jizarsa wa kahalan kuma zai yi magana ga alhali yana kahalta an ce shekara talatin shine shekarun kuhula tsakanin talatin zuwa arba'in dan annabi Isa Allah ya ba shi annabta yana da shekara talatin kuma ya ɗaga shi yana da talatin da uku kaga da cika arba'in ba ma kenan aka ce zai dawo in ya sauko a ƙarshen zamani a wannan zamanin mai yiwa da muke ciki ba nisa mai yiwa ya sauko in ya sauko ɗin nan me zai yi zai sauko ne don ya gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya sauko ba zai aiki zai aiki da attaura ba ba zai aiki da injila ba zai aiki da qur'ani kuma zai yi sallah irin wacce muke yi salloli biyar nan da muke yi shi ne annabi Isa ne ya sauko zai zai zauna tare da musulmai ne zai je hajji kamar yadda muke yi kuma sannan zai aure wani ruwaya suna cewa zai haihu wani ruwaya suna cewa zai aure zai zauna shekara bakwai zai cika shekara arba'in sannan zai rasu yana da shekara arba'in amma a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so wanda za su gaskata shi zai zo ne a matsayin malami kuma Allah tattara ba wai a san ka Allah ya rubuta alƙawari akan annabawa duka tun bauri cewa idan ya ba su annabta kana ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya su yana zai aji annabtan sa zai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da zarar annabi Muhammad ya zo a zamanin ka kai annabi annabta ka zaka aje ta zaka bi shi wannan ba yana nufin an lafta ka kai ba nan ba an lafta tana nan amma shari'ar ga ba za ka yi amfani da ita ba shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi amfani da ita to shi yasa shi a kan Isa yake da yana da shi annabi ne mai zaman kansa kuma ɗaya ne daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da yawa sun magana akan inda zai rasu da inda za a binne shi sun magana wasu ce zai rasu a madinan munawwara kuma za a binne shi tare da manzo Allah a cikin rauda a nan din dan akwai waje ɗaya da za a binne sayyidina Usman bin Affan a ciki sabani ya zo da yawa aka kai shi bakida to malamai da yawa suna cewa a nan wajen ne za a binne Annabi Isa yayin da ya zo ya rasu a tare da manzo Allah ومن الصالحين yana da cikin kuma mutane managarta shi annabi isa alaihi salam qala ita maryam sai ta ce an rabbiya ubangi an na gare wadan yamtasni bashar gashi ko wani dan adam bai taɓa kusanta na ba da aure ko da wani aure ba wani dan adam bai taɓa kusanta na qala al-amru ay shi al-amru kazaliki ay haka mutum yake min halqil waladi daga halittar da bila amin ba tare da uba ba zai halitta daga gare Allah ubangiji ya kuma ya sha yana halittar abin da ya so idza qada amran idan ya zartar da hukunci ai yayi yin halittar wani abu fa inna ma yaqulu lahu zai ce gare shi ne kun ya kasance fa yakun sai abin ya kasance to kaga anan kamar yadda muka faɗa ita Maryam abin yana cikin kisa in ka duba surat Maryam za ka samu ƙarin bayani hankalinta ya tashi ta damu to ya za ta gaya mutane magana me za ta gaya mutane aka ce in mala'ika jibril ya ce in kin haife shi karki yi magana in kin gamu da mutane ki ce kina azumi ba ki yawa mutane magana ki nuna shi shi zai magana wakacin aka ce annabi isa yana cikin ta in tana zaune ita kaɗai sai tana sai yana mata hira shi annabi isa yana cikin ta amma na yana mata hira yana ce mata mama na kar ki samu damuwa kar ki samu damuwa ni fa bawan Allah ne ni kuma manzon Allah ne kar ki bakin ciki da abin da Allah ya baki alheri idan mutane sun so sai ya shiru sai ya daina magana da ita sai ya ci gaba da zikiri yana ta zikiri zikirin nan dai da muke yi na rida da Allah shi ne shi ma annabi Isa ya yi shi ne annabi Hud ya yi shi ne annabi Sulaiman ya yi shi ne annabi Dawud ya yi ku ji annabi yana da afdal ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa ba abun da annabawa suke faɗa ta wannan zikirin da muke yi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah shi ne shi ma suke yi to shi ne idan mutane sun zo wajen mamansa lokacin da yana da ciki sai ya shiru ya daina hira da ita ita tana jin hirarsa amma idan mutane sun zo sai ya shiru sai ya fara sai ya ci gaba da zikiri in mutane sun tafi sai ya dinga yi mata hira haka annabi isa alaihi salam ya dinga yi da mamansa har lokacin da ta haife shi kaga a can baya a kisan annabi haya ubangiji ya ce kazalika allah ya fa'alu ma yasha anan kuma ya ce kazalika allah ya haluku ma yasha a can ya fa'al saboda akwai uba da ya nuna mana bambancin wancan akwai uba duk cewa akwai abun mamaki tsoho yanzu a samu tsoho ne mai shekara ɗari ɗari da wani abu nan matarsa kuma ta kai shekara tamanin a ce gashi ta haihu kaga kuwa anguwan duk za a rinka mamaki za ka ji ana zance a ce ai wance ce tsohuwa kaza ta haihu matar wani zai zama abun mamaki to wannan kuma to idan a aukuwar kuma sai aka samu wata yarinya budurwa ita kuma ba ta taba aure ba kuma kowa ya shaida da mutumiyar kirki ce kuma kowa ya shaida da ba ta ba wani miji da yake wasa da ita ita kuma sai ita ma gashi ta haihu kaga za a daina maganar tsohuwar ba gaba daya za a koma kuma ana magana ita wannan yarinya ce kuma gashi ita ta haihu kuma gashi ba mu gashi kuma ba ba ba ba ta taba aure ba kuma ba wani namiji da ya taɓa wasa da ita to shi ya sa wani suka ta haife shi ta ɗauko shi ta zo wa bani isra'il da shi suka ce ya maryam daga ina wannan ɗan kuma ma kana abu imra'ut sawi wa ma kana ummi baghiya kamar yadda yake cikin surat maryam baban ki dai mun sani ba mutumin banza ba ne kuma uwarki mun san ta mutumiyar kishi ce ba matar banza ba ce fa asharat ilayhi وقالوا فكيف نكلم من كان في المهد سبيا shine sai mun yi zuwa gare ku za ku tambaye shi ga nan shi za ku tambaya ba ni ba ni ban da magana shi za ku ya za ku magana da jinjiri da yake cikin zanin goyo ki ce mu tambaye shi me za ku ce ki zai gane qala inni abdullah shine ba su abda cewa ni bawo Allah atani kitab ya bani kitab waj'alani nabiyyan zuwa ƙarshen kissan kamar yadda Allah ya bashi annabta ya bashi littafi ya bashi kura littafi ya bashi alƙawar dan an ce annabi Isa ya hada shi alƙawar yana cikin mamansa Allah ya bashi hajjar alƙawar yana cikin mamansa ya bashi alƙawar da ya fito duniya kuma wato sai Allah ya bashi injila wanda littafin da shi kuma a matsayinsa na manzo ya bashi amma a taura sun yana cikin mamansa ya saboda haka lokacin da yake karamin shekara bakwai shekara takwas idan ba da sukan isra'il suna musamman da taura a bai shi mafi in ya zo shi da kayan ikarsa don ba kowa ke haka da taura ba wani to shi da kayan yana mamaki yana yana kankani tun a lokaci to shine ubangiji anan yake gaya mana cewa kazalika Allah ya kuma ya sha haka nan ubangiji yake halitta abin da ya zo idza qada amran idan ya zarta hukunci fa inna ma yakun lahu kun fayakun wa yu'allimu alkitab sai koya masa rubutu annabi Isa ya iya rubutu da karatu shine ma'anar kitaba anan ya iya rubutu da karatu ya kasance mafi kyau rubutun mutanen zamanin sa rubutun sa ya fi na mutanen zamanin sa duk kyau a lokacin wal hikmata kuma zai sanar da shi sanin halal da haram duk halal da haram annabi Isa ya fi mutanen zamanin sa sani a lokacin wa taurat kuma ya ba shi haddan taurat yana cikin mamansa ya ba shi injila yayin da ya cika shekara talatin ya ba shi kun san annabawa da da yawa annabawa ba a ba su dan annabawa akwai bambancin annabi da manzo in an ce manzo shine wanda Allah ya aiko shi ya ba shi littafi ya ba shi shari'a ya ba shi hukunce hukunce annabi kuma ya zo ne da littafin da annabin gaban sa ya zo yake jaddadawa yake kamar malamai ne na na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga malami bai da wani littafi sai Qur'ani illa ya fassara Qur'ani yayi bayani kan Qur'ani yayi abin da to haka annabawa suke a zamani to annabi Isa Allah ya ba shi injila akwai abubuwa yadda injila take akwai abubuwa da Allah ya haramta wa bani Isra'il a cikin at-Taura a zamanin annabi Isa sai Allah ya zo ya halitta wa ya halitta musu wa'ansu abubuwan da ke daɗin ya halitta musu to shi ne amma mutane bani isra'ila ba su samu saɓani a kan annabi isa ba ai sai bayan an ɗaga shi a duk lokacin nan suna inkarin sa ba sa son shi saboda suna ganin me yasa ba sa son annabi isa ba wai dan ya zo bai da uban bai ba sa son shi a lokacin a'a suna ganin zai ɓace musu shugabanci gashi yaro karami gashi ya haddace attaura gashi ya zo ya ce shi annabi ne to su kuma shugabannin bani isra'il na lokacin da wannan suke cin abinci to za su miƙa masa wuya ne a wato abu da shi yasa suka fara nuna masa gaba da kiyayya da wulaƙanci da menene har suka kai su haɗa baki da shugabanni na rumawa kan su kashe shi to amma ubangiji ya ce mata a nan duka zai koya masa auta a saura zai koya zai ba shi injila wa rasulan manzo ne ba annabi ba ne kawai kuma manzo ne ila bani isra'il ga wani nukta muhimmiya annabi isa allah bai aiko shi zuwa duniya duka ba kamar yadda ake faɗa dan annabawa a da wani kowanne ana aiko shi wani zuwa mutanen garin su kawai wani kabilar su kawai wani ƙasarsu kawai wani zuwa mutum dubu ɗari kawai haka Allah ya yi aloko annabawa to amma shi annabi Isa Allah ya aiko shi ne musamman zuwa bani Isra'il bai aiko shi zuwa wasu ƙabilu ba kamar yadda mutane suke faɗa ko kuma izuwa ake cewa an aiko shi zuwa duniya da ba haka ba ne a'a ila bani Isra'il zuwa ƴaƴan Yaƙub su ne bani Isra'il alƙiƙan cikinku ya ce musu ni na zo bi da aya ala sirri a bisa gaskiya na cewa abin da nake faɗan nan gaskiya ne cewa abin da na zo da shi nan gaskiya ne min rabbikum daga ubangiji kaga bai ce musu shi ubangiji bane yace ya zo musu da aya mai gaskata shi daga ubangiji dan ya tabbatar musu shi ba Allah bane shi ba ubangiji ba amma shi bawa Allah ne da Allah ya ba shi annabta ya ba shi attaura ya ba shi injila ya sanar da shi waɗannan dukkan abubuwa ya zo da shi dan ya koya musu attaura ya sanar da su daga cikin kurakuran da suke yi mai rabikun ya ce anni ahdukum lahu min al-dini ka al-bayr ni ina halitta ku daga yungu tabo ina kera muku daga tabo shakalin tsuntsu ina hatta kera muku wani abu kamar tsuntsu fa an fauri sai kuri a cikinsa sai ya zama mai kunu tsakiran sai tashi yana tashi kamar tsuntsu bi idinillah da ikon Allah duk wannan da ikon Allah ne ke yi wa ubrikul alba ina wasan da wanda aka haifa da makauta wanda an haife shi da makauta dan ya tuya magani ina ba shi warkar da shi wal amra haka nan wanda aka haifa da ciwon kuturta ina warkar da shi shi ma wa umi mauta ina raya matattu bi idnillah duk da izinin Allah wa unabbiukum ina ba ku labarin ma da da abin da kuke ci wa ma da dabbirun da abin da kuka ajiye a gidanku inna fi zalika la ayatin lakum in kuntum mu'minin annabi isa ya ce idan mutum ya ci abu sai ku ka zo gaban sai ke ɗazu shinkafa ka ci da safe kuma ka sha madara ko ka ci gurasa ko kuma ya ce maka ka ci kaza kuma yanzu zai ci a gidanka ka ajiye kaza ka ajiye kaza duk zai gaya ba wannan duk Allah ne yake sanar da shi yake yake sanar da shi kisa annabi Isa kisa ce mai ban mamaki amma za mu ci gaba da ita insha Allah a cikin wannan sura a gobe bi izinillah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara mana rahama cikin wannan azumi muna masa godiya da zalunci da muka samu zalin da na kwana biyu muna miƙa godiyarmu ga ubangiji madaukakin sarki cikin lutufinsa da rahamarsa kuma muna roƙon da ya zama ibada da su karɓaɓɓe ne wanda muka yi a zahiri da wanda muka yi a batini da wanda muka yi a masallaci da wanda muka yi a ɗakunan mu da wanda muka yi a gida duk wani damuwa da muke ciki muna roƙon Allah ya yaye mana shi duk wani fitina da muke ciki muna yoyon Allah muna roƙon Allah ya ɗauke mana ita wani bala'i da muke ciki Allah muna roƙonka ka yaye mana shi alfarman manzo Allah alfarman wannan wata alfarman azumin nan da alfarman Qur'ani Allah ka dauke mana wannan bala'i Allah muna roƙonka domin darajar da ka ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kusancin da ka ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin soyayyar da kake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka dauke mana duk wani bala'i Allah kar ka bamu wata azumin nan ya fita baka yaye mana waɗannan bala'un da suke ciki Allah ka sani da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah duk Allah ka ɗauke mana su alfarma manzo talauci da yi mana yawa da damuwa da yi mana yawa da kunci da yi mana yawa da yawan mace-mace da mutuwa ta ba ba da Allah duka ɗauke mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa imani ka sa tausayi ka sa soyayya ka sa kauna a zuciyoyin mu ga baki daya barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah duk wani mai neman ilimi Allah ka ba shi ilimi duk wani wanda ya yi masa addu'a duk wanda ya rubuto wasiƙa ko ya faɗa ko ya aiko ko ya yi waya ko waye ya ce masa addu'a Allah ka san bukatunsa Allah ka biya masa bukatunsa na alheri duk wani fitina za ta tashi da daddare ko da rana Allah ko ta taso daga ƙasa ko ta tashi ko ta sauko daga sama Allah ka san da ita Allah ka kwantar da ita albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaran mu Allah ka ba su karatu ka ba su imani ka ba su yara Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da mu ka shiryar da mata yan maza da mata iyayen mu da kannayen mu da yan uwan mu da yayin mu Allah ka ba mu rayuwa mai albarka albarka manzo Allah Allah kamar yadda ka ba mu ikon yin wannan azumi Allah ka sa karɓaɓɓe ne a wajenka Allah kamar yadda kun nuna mana farkon azumi ka nuna mana ƙarshen sa lafiya Allah duk wanda yake nufin ƙasar mu da sharri ko yake nufin mu da sharri ko yake nufin ƴaƴan mu da sharri ko yake nufin makarantun mu da sharri ko yake nufin wani abu namu da muka mallaka da sharri Allah ka shiga tsakanin mu da shi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah karka nuna masa abin da yake so ya gani a cikin mu ba cikin kayan mu ko kannan mu ko gidajen mu الفرما مزار صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان